إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو الخبيث litinin ko yau litinin zai zama sha bakwai ga watan safar wata na biyu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa da maryam shekara na da dubu biyu da ashirin da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka wanda aka fi sani da alfiyatu tauhid mai suna addurratul mudiyya fi nazmi tauhidi rabbil bariya na shaikhu al'allamatu muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi hafizahullahu ta'ala wato littafi da ya rubuta a waƙe ko kuma ya rubuta alfiya domin ya yi bayani akan matsayin tauhidi na bisa manhaji na ahalus sunnati wal jama'a wanda wannan darasi shi ne darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka wanda mun tsaya a ƙarshen baiti na 234 da muka yi bayani akan abin da ya shafi maratibul iman a ƙarƙashin fasili na uku alfasul salif fi bayani maratibul iman wanda wannan fasili ya karantar da mu matakai na imani cewa imani mataki-mataki ne akwai أصل الإيمان مطلق الإيمان أكوي الإيمان الواجب شيني الإيمان المفصل سنة أكوي الإيمان المستحب شيني الإيمان الكامل وإن متاكي قد أكو أكاس إيماني يكي با wani mutum mai imani wanda imaninsa ya wuce wa'annan matakai guda uku ta akwai wata matsala da malamai na tauhidi suke yawan tattaunawa a kanta wadda ta shahara da alistisna fil iman wato hukuncin togaciya da istisna'i a cikin imani shine ka ce ni mai imani ne in Allah ya so shin faɗin wannan kalma daidai ne ko ko ba ba daidai ba ne to shi ne fasilin da za mu fara karatu a yau a farkon baiti na 235 alfasulun rabi fi bayani hukumin istifna'i fil iman fasili na hudu da zai karantar da mu akan bayani game da hukuncin togace imani al-istisna shine ka fitar da abu bayan ka tabbatar da shi daga baya sai ka sake fitar da shi kawar misali ka ce ja alƙaunu illa zaidan jama'a sun zo banda zaidu to cewa ka ja alƙaunu wannan tabbatarwa ne a nan duk wani wanda ke ɗaukar labazin mutum ya shiga har da zaidu ba daga baya sai ka sake cire wani daga cikin alƙawun wanda ake kira zaidu sai ka ce illa zaidan to illa zaidan din nan ana kiransa al-istithna to haka idan ka ce ni mumini ne in sha Allah ka tabbatar kuma daga baya ka dawo kuma ka yi istisnai ka ce insha Allah to shi ne za mu ji maganganun malamai akan wannan mas'ala malam ya fara da ke cewa aksaru ahli sunnati saniya aksaru ahli sunnati saniya يجوز الاستثناء بحسن النية أكثر أهل السنة ما في يوم ما أبوتا سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتو مغباتا تندق كان صحابي هزوا الماجرانسو هزوا الماجراء الماجرانسو الثانية سنة نودة تكي مي حسكي دقا السناء بالسين تدك ديسو kowannensu yana faɗa ya juzu listifna bilkasri bi harfi alhamza shine za a shafe hamza saboda wazani mana kowannensu za ka ƙaddara ƙala ko ya ƙulu ma'ana ya ƙulu ko ƙala ya juzu listifna ya halatta a togace imani amma bi husnin niyya bi din nan ma'anar ma'a ce ai ma'a husnin niyya tare da kyakkyawan niyya ina idan mutum ya ce ni mumini ne insha Allah kuma da kyakkyawan niyya malam zai gaya mana abin da ake nufi da kyakkyawan niyya to wannan ba komai bane da Allah ya ma yaron can magana ina wannan babu laifi abinda an matsala ka togace imana amma kuma babu kyakkyawan niyya tare da kai zalika qauluka la da imani ay mutlaqin khawfan min iftinani to zalika wannan kyakkyawan niyya din zalika ismul ishara ne yana komawa ga abin da ya faɗa na cewa bi husnin niyya eh ya halatta a bisa ra'ayi na ahlus sunnati wal jama'a a yi istisna'in in imani tare da kyakkyawan niyya shi da ya ce zalika qauluka ko kuma ismul ishara yana ya komawa ga al-istisna din ce wanda ya yajuzu listisna ya halatta a yi togaciya a kore bayan an tabbatar ko a fitar bayan an tabbatar shine qauluka cewa kalada imani agun imani imanin da ake kira amma mutulakin shi ne al'imanul mutulak mataki na biyu dama mun faɗa cewa matakai ne guda uku akwai mutulakul iman akwai al'imanul mutulak sannan akwai al'imanul kamil al-mustahab to inda istisna'in nan ya shafi al'imanul mutulak mataki na biyu kuma aka yi shi da kyakkyawan niyya to ba laifi kenan ya halatta a istisna'i amma a mataki na biyu ko wanda zai zo na uku sannan da kyakkyawan niyya saboda haka bai halatta a istisna'i a matakin farko ba shi mutlaqul iman aslul iman ba za ka ce ana mu'minun kuma kana nufin da imani aslul iman kuma ka ce insha Allah wannan ba daidai bane ta menene kyakkyawan niyya shine mala yace khaufan min iftinani eh idan mutum ya zai ya faɗi haka a halin kasancewarsa mai tsoro daga fitinuwa daga fitinar shedan wato kan shedan ya fitine shi ko kuma rayuwarsa shine a samu ya zama yana tsalkake kansa har yana ganin cewa fushi muminin kwarai ne to jin tsoron haka to sai ya furta cewa shi mumini ne imani mufassal al'imanu mufassal amma insha Allahu to shi ne abinda ake nufi da bi husnin niyya idan ya yi haka kha'ifan min iftinani domin jin tsoron kada rayuwarsa ko shaidan ya fitine shi don matsalar shaidan duk sanda kake jin cewa kai cikakke ne ko kamil ko ba ka da matsala to shi ɗan ya yi galaba a kanka daga nan sai ya dinga nuna maka wa kai ba ma mai ba kama da laifi idan ma kana da kurakure sai ya nuna ma ba baka da kurakure sai ya halaka ka ko da akwai gyare-gyare ba za ka iya tsayawa ka gyara abin da za ka gyara ba mu'minu nan sha'al ilahu kha'ifa tazkiyatan nafsi bi zafan ta'arifi bi zafan ta'arifa yace mu'minu nan sha'al ilahu kha'ifan tazkiyatan nafsi bi zafan ta'arifa nan za a yi na mu'minan ba mu'minun za a ce ba to shine yace mutum ya faɗi cewa mu'minun ai ana mu'minun ni mu'mini ne in sha Allah amma in Allah ya so kuma ya faɗi haka kha'ifan hal wannan halun ne halin kasancewarsa ai hala kaunihi kha'ifan yana halin kasancewa mai jin tsoron tazkiyatan nafsi kada ya tsarkake rayuwarsa domin Allah ya ce falatu zaku an kar ku tsarkake kawunan kar ku tsarkake kawunan to kha'ifan tazkiyatan nafsi biza wato idan ya faɗi haka domin jin tsoron kada ya tsalkake rayuwarsa bai za da wannan abu da ya furta mana bi sababi alistisna fil iman a dalilin togaciyar da ya yi ga imani to ya ce falta arifa ka san wannan al'amari da ake karantar da kai sannan na biyu في مطلق الإيمان لا تقل إذا كان ترددا فبئس المهتضى سنن استثناء إن يشافي في مطلق الإيمان يشافي أصل إيمان توشن إيمان با الإيمان المفصل با الإيمان الكامل آه أبنا آه يزن با مطلق الإيمان بني yanzu ya shafi al'imanu mufassal ko al'imanu alkamil to shine sai ya zo ya magana ka asulul iman ya ce fi mutulakil iman amma ga abin da ya shafi tushen imani la taqul to karka faɗi haka shi asulul iman ba a istisna'i a cikinsa domin da za kamar yadda muka karanta a baya da zaran aka ce mutum baya da asulul iman baya da mutulakul iman to ba musulmi ba ne gaba ɗaya ba ma maganar musulunci aka yi tare da shi ba shi ne sharaɗin farko istisna'in don kar ya zama a cikin mutulakul iman a cikin asulul iman shi yasa ya ce la taqul ay la taqul fi mutulakil iman kar ka faɗi ni mumini ne insha Allah kuma ga imani wanda yake imani na tushe na asali إذا كان ترددا إذا كان ترددا idan har ya kasance za ka faɗa ne kuma kana mai halin shakka kana mai halin taraddudi ta niha mumini ne kuma imani na tushe ta fuskar shakka to wannan ba daidai ba ne amma shi ma in za ka faɗa da niyyar ta haƙiƙi to wannan babu komai ma'ana ana mu'minun ni mumini ne kuma imani wanda yake mutulaki aslul iman insha Allah ta hakikan la ta'alika tabbas eh to shi ma in ka faɗa ne ba da niyyar kwankwanto ba shi aslul iman babu komai amma abinda an matsala kai istisnai din imani mutulaki aslul iman alhali kuma kana mai shakka alhali kana mai shakka kuma a shakku fil imani al'asli kwakwanto a kan imani na tushe to wannan yana walwale musulunci ba ka zabowa cikakken musulmi dole sai kana da yaƙini akan cewa kana da wannan imani na tushe fabi isal muhtaza almuhtaza abin biya ko abin koyi wanda zai shiga gaba ana bin sa baya to fa bisa ya munana wannan tatmimul baiti ya kawo shi ne kawai dan ya cika baiti eh abin da yake nufi shine duk mutumin da zai furta istisna'i game da abin da ya shafi imani na tushe kuma ta fuskar taraddudi to wannan abin bayani wanda yake ya munana duk wani musulmi na kirki mai hankali bai kamata a same shi da wannan ba to saboda haka a dunkule abubuwan da ya kawo muna matsaloli ne da yawa na farko togaciya a imani ya halatta tare da sharuɗa sharaɗi na farko bisa ƙauli na jimhur na ahalis sunnati wal jama'a sharaɗi na farko wannan istisna'i ya shafi wa'annan matakai guda biyu na ƙarshe ko al'imanu mufassal ko al'imanu alkami ya zan bai shafi asulul iman bai shafi mutulakul iman ba sharaɗi da farko kenan sannan na biyu a samu kyakkyawan niyya mutum ya yi ne da kyakkyawan niyya domin jin tsoron kada shaidan ya fitine shi ko girman kai ko rayuwarsa ko kuma tsarkake rayuwa sai ya furta wannan to idan an samu wannan wannan sharuɗa ya halatta bisa ra'ayi na ahalus sunnati wal jama'a mutum ya ce ni mumini ne insha Allah abin da ya shafi shi kuma aslul iman mutlaqul iman shi ma ya halatta kai su sidai lakin biduni taraddudi biduni irtiyabin biduni shakki kakka istisna'i ga asulul iman alhali kana mai shakka ko kana taraddudi idan ka faɗe ne idan ka faɗa ne domin ƙarfafawa ko ta'akidi ko tabbatarwa to shi ma a cikin asulin imani wannan ba laifi ba ne kuma a wannan shi ne ra'ayina ahalus sunnati wal jama'a to sai ke cewa wa man minal awami qala mu'minu biljazmi fahuwa muslimun mu'ammanu amma cikin awam wanda yake ami yanci al'awam su ne mutanen da ba su da daraja a cikin al'umma ƙananan mutane shi yasa ake kiran jahilai da al'awam akan kira waɗanda ba su da shugabanci su ma al'awam to ana yana nufin ƙananan mutane waɗanda ba su riga sun yi ƙarfi a cikin musulunci ba ƙawahunsu ba su riga sun gama kahuwa da tabbatuwa a cikin musulunci ba to da aka samu ami ya ce shi mumini ne kuma biljazmi kuma a yanke ko da asulul iman ne to fahawa musulmi ahlus sunna a wurinsu za su ɗauka cewa a shi dai musulmi ne ba za su tabbatar da abin da ya faɗa ba tun da amini kawar misali wanda ya musulunta yau to in yace shi in yace shi mumini ne to hali sunna za su ce a kai musulmi saboda imani imani abu ne wanda yake cikin zuciya bayan yana cikin zuciya sannan kuma kahuwa yake yi tabbatuwa yake yi ba abu ne wanda yake na zahiri ba shi yasa a su waɗanda suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama amanna sai ya ce a kullam tu'min walakin qulu aslamu saboda awamu suka zo suka ce mu mu'minai ne su al-arab qalat al-arab amanna eh wasu ƙauyawa sun zo suka ce mun yi imani mu mu'minai ne Allah ya ce da annabi ka ce da su lam tu'minu a'a eh ba ku imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mu musulunta ne mu musulmi ne ai walam ma yadkhulul iman fi qulubikum har yanzu imani bai riga ya kafa a zukatan ku ba to wanda imani bai kafa a zuciyarsa ba ba zai iya zo ya ce kuma shi mumini ne ba kuma bil jazmi a yanke biduni taraddudi haka ya tabbata a cikin as-sahihai hadisin sa'ad ibn abi waqqas yake bada labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba wata dukiya ya baiwa wani ya baiwa wani ya baiwa wani ya baiwa mutane da yawa sai wani mutum shi kadai annabi bai bashi ba sa'ad yace kuma wa huwa a'jabun nasi ilayya shi wannan da annabi bai ba ba malan ka kashe bai kama shi wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallama bai bashi ba yace yafi bani sha'awa yafi birge ni sama ga wayanda annabi ya baiwa to shine sai ce ya rasulullah malaka bi fulani manzo Allah me yasa gawa ne baka bashi fa wallahi inni la arahu mu'mina ni fa ina ganin mumini ne nabi ya ce aw musliman ko musulmi ba ko musulmi ba to ne shine dalili da su malamai musamman na ahlus sunnati wal jama'a suka yi amfani da su da wasu dalilai masu kama da irin su cewa duk wanda a ani idan ya ce shi mumini ne bil jazmi to za a ce a'a fahawa musulmin shi musulmi ne mu'ammanu abin amintarwa daga azabar Allah ko da ya mutu a wannan yanayi to ana za a amintar da shi daga dawwama a cikin wuta ko da ya shiga wuta saboda wasu laifuffuka to ba dawama zai yi ba kamar yadda za mu karanta wannan to kenan waccan matsala da ta gabata ba ana magana ne akan al'awamu ba ba ana magana akan al'awamu ana magana akan waɗanda su sun daɗe a cikin musulunci sun yi ayyuka sannan ga al'amurra na imani suna bayyana tare da su to su ake magana akan hukuncin istisna'i a tare da su amma shi ami to dole ko ya ce shi mumini ne ya halatta ya faɗi haka amma bidunil jazmi sai an samu taraddudi saboda imani sai ya kahu in ko bai kahu ba ko an tabbatar da shi aikin banza ne to sai alfasulul khamis فصل نبير في بيان حكم مرتكب الكبيرة وانا shi kuma zai mana bayani akan hukuncin wanda ya aikata babban laifi a wurin ahlus sunna wal jama'a wancan mun ji ra'ayinsu akan alistisna duk da ba a samu ijma'i akan ita wannan matsala ba kamar yadda ya karanta mana cewa aksaru ahli sunnati saniya mafi yawa ina an samu wasu ɗaiɗaiku da suka ce a'a la ya juzu alistisna fil iman su gaba ɗaya sun hana gaba ɗaya sun ce bai halatta a yi istisna'i a cikin imani da matakansa guda uku ba ko a asulul iman mutlaqul iman ko al imanul mufassal ko al imanul kamil al mustahab duka sun hana to mafi yawanci ahlus sunna wal jama'a sun ce a'a ya halatta idan mutum ya yi da kyakkyawan niyya a kuma ya yi ne don kada ya tsalkake kansa ya nuna cewa shi wani abu ne tunda ayoyin alkur'ani sun nuna wannan yanzu kuma sai matsayin ahlus sunna wal jama'a kan mutumin da ya aikata alkabira abin da bai kai shirka ba bai kai kafirci ba irin su zina irin su sata irin su kisan kai da makamantansu shin ya ahli sunna wal jama'a suke kallonsa da akwai wasu yan bid'a kama al-mu'tazila da kashe-kashensu da al-khawarij da kashe-kashensu wanda su sun saba ma jumhur na ahli sunnati wal jama'a daga cikin sahabbai game da mutumin da ya aikata al-kabira ko da bai halatta kabira din ba ko da yana jin cewa abin da ya sabo ne to su sun ce ya kafurta eh su alhawaris sun tabbatar mai da hukuncin kafirci kuma sun tabbatar mai da dawama a wuta su kuma mu'tazila sun ce a yana tsakanin manzila baina manzilatayn a duniya musulmi ne amma an je lahira kuma shi kafiri ne ma'anan musulmi ne a nan tun da yana raye to ba su dawwamin mai da hukuncin kafirci ɗari bisa ɗari ba ba su dawwamin mai da wuta suka ce saboda yana iya yiwa kamin ya mutu ya musulunta a wurinsu me musuluntarsa shine ya tuba daga wannan laifin in kuma har ya mutu bai tuba ba to anan kuma sai suka samu ittifaki tare da alkhawari kan cewa zai dawwama a wuta to amma su ahlus sunna wal jama'a da suka zo da suka saba ma wayannan kungiyoyin na bid'a to shine yace kaba'iruz zunubi qul qawadihu taqdahu fi imanina wa tajrahu a su'alis sunna abinda suka ce ka ba irin zunubi manya-manyan laifuffuka kulka ce kawadihu su masu suka ne fi imanina ga imaninmu suna suka imani suna illata imani idan mutum komi tarin imaninsa ya zaira aikata babban laifi irin su ƙarya yaudara da sata da zina da sauran ayyuka na sabo to wannan za su illata ma imani za su kawo illa ga imaninsa amma ba za su ruguje imanin gaba ɗaya ba kuma imanin da za su ruguza shine matakan nan guda biyu na ƙarshe ko al-imanu mufassal ko al-imanu kamil amma kabira don mutum na yin ta to ba za ta rushe masa asulin imani ba wanda shi ne aƙida ahlus sunna wal jama'a sai dai ta illata al-imanul mufassal mataki na biyu ko al-imanul kamil amma su al-khawarij da al-mu'tazila suka ce a'a duk mutumin da yake aikata kabira to gaba ɗaya ko da su ɗaya aikata duka matakan imanin guda uku ko da yana da su sun rubuce to shi da yace qul ka faɗa kawadihu su dai masu suka ne fi imani na ga imaninmu kuma takadahu duk dai ma'anarsa ɗaya ne suna suka akan imaninmu wata jirahu kuma suna raunana imani eh to da haka a nisanci kaba'ir manya-manyan laifuka raunana imani suke ko da imanin ka mai ƙarfi ne indai kada aikata zunubai kaba'ir to zaka ga imanin yayi rauni yayi rauni yayi rauni har a kai matakin da ba abin da ya rage da kai sai asulul iman wadda shi ne aƙida a sunna wal jama'a kenan manya-manyan zunubai ba su sa mutum ya yi ridda sai in mutum ya halatta aikata su mai yarta kiffa fasiqun la yastahiqu imanahu al-mutlaqa inna ma yahiqu bala yace man yartakib duk wanda ya hau kabira babban laifi ɗaya daga cikin kaba'ir zunub an yi saɓani a kan adadinsu wasu ce saba'in ne wasu ce sama ga haka wasu ce ƙasa ga haka amma dai babu wani nasi da ya zo ya tabbatar da cewa adadin alkaba'ir kaza ne babu to fa fasiqun a wurin ahlus sunna wal jama'a duk mutumin da ya aikata babban laifi to a wurinsu fasiki ne fasiki ne fasikanci kuma wanda ba na fita daga musulunci ba ma'ana kharijin ne an ba'atillahi azzawajal ya fita daga da'a tunda Allah ya ce kare yayi la yastahiqu imanahu al-mutlaqa bai cancanci abutaka da zama da imani ne al-mutlaqi ba shine mataki na biyu eh duk mutumin da ke babban laifi to ba za a siffanta shi da al'imanul mutlaq ba sai dai a siffanta shi da shine yace inna ma yahiqu mutlaqu imanin lahu kawai dai ya cancanta ne da siffantuwa da imani na tushe imani na tushe shi ya tabbata lahu gare shi kuma wannan ra'ayin na cewa mai aikata babban laifi bai siffantu da al'imanin mutlak ba al'imanin mufassal amma ya sifantu da mutlaqul iman yace wattafaqu a'immatu sunnati eh a'immatu sunnati turran dukkanin ma'abuta sunna jagororin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ittifaqi akan wannan ra'ayi kar ka ga mutun na zina ka kafurta shi kar ka ga mutun na shan giya ka kafurta shi kar ka ga mutun na sata ka ce ai ba musulmi bane kar ka ga mutun na kisa yanzu duk masu kisan mutanen nan dukkan su musulmai ne inda ahli sunnati wal jamaa ko mutum dubu nawa ka kashi to har yanzu kai musulmi ne da sharaɗin in baka halatta kisan da akwai bambanci da ka halatta abu da ka aikata abu to wannan kuma ittifaki ne duk wanda kaga ya zo ya saba akan wannan ya fitar da wani daga musulunci saboda wata kabira to bai cikin ahlus sunnati wal jama'a shi yasa ya ce maka turran gaba ɗayansu atubaqu sun haɗu akan haka eh dukkaninsu sun haɗu akan haka ba wani malami kwaya ɗaya na sunna a da ko yanzu da ya saba akan wannan sai dai yan bid'a da alkhawaris da muka faɗa da almu'tazila su suka ce a fasiki kafiri ne wanda ya sha giya ba musulmi bane wanda ya zina ba musulmi ba ne wanda ya kisan kai ba musulmi ba ne wanda ya sata ba musulmi ba ne wanda ya ƙarya ya faɗi abin da ba haka yake ba ya yi ridda sai suka kawo waɗancan hadisai da muka yi bayani a wancan darussa suka yi amfani da zahirinsu sai suka kore imani gaba ɗaya la ya zani zani hina ya zani wa huwa mu'min alhali kamar yadda muka faɗa malamai suka ce وهو مؤمن أنا نفهم الإيمان المفصل ko al'imanul kamil ba asulul iman ba ba mutlaqul iman ba ba shi annabi yake korewa ba irin su la imana liman la amanata na suka ce kaga an ce la imana to duk wannan al'imanul mufassal ake korewa ba asulul iman ba ke fa kana ɗauka hankali muka koma bayan surutu kake duk wanda ya san yana magana to bai ya daina zama gaban darasi ya koma baya ya fi sauƙi fa asbatu tab'ida fil hukmi kaza fil ismi fa shakhsu yura qad akhadha yace fa asbatu su ahli sunna wal jamaa cikin dalilin da yasa suka saba ma yan bid'a sun tabbatar da at-tab'ida fil hukmi tabbatuwar wani sashe na hukunci da koruwar sashe saɓanin su yan bidiya suka ce bayyewa mutum ya siffantu da wani rabi na hukunci kuma a ce wai rabin ya koru gare shi ko dai a tabbatar da shi gaba ɗaya ko kuma a kore shi gaba ɗaya su kuma halin suna suka ce a nusus na shari'a suna tabbatar da wannan akwai lokacin da mutum zai iya siffantuwa da rabin hukunci ko ɗaya bisa uku ko na suna shi yasa zaka ji sun ce zai iya yi wa ka shi yasa zaka ga ahli sunna suna karkasa hatta kafirci kashi akwai kafirci na asali al-kufr al-akbar akwai kufurun duna kufur kafirci kala biyu ne kafirci kala biyu ne sannan fasikanci shi ma su ce fasikanci kala biyu ne akwai alfiskul akbar akwai fiskun duna fiski sannan shi ma munafunci kala biyu ne akwai annifaqul akbar sannan akwai nifaqul annifaqul asghar akwai babban munafunci akwai munafunci karami to akwai lokacin da mutum zaka samu ya sifantu da karamin kafirci amma babu babban kafirci tare da shi haka za ka samu wani ya sifantu da fasikanci karami amma bai sifantu da babban fasikanci ba haka shi ma munafunci ana iya samun karami ana iya samun babba duk wannan nusus nusus na shari'a sun tabbatar da wannan kamar hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr kaga ya ambaci fusuq game da zagi zagin musulmi fasikanci alfisqul asghar ake magana fasikanci wanda yake karami wanda bai kai ga a fitar da kai daga musulunci bai kai ga a ce kai ba musulmi ba ne sannan ya ce wa ƙitaluhu kufur shi ma wannan kufurin duna kufur ka yaƙi musulmi ko ka yi faɗa da shi har kana neman rayuwarsa ko ka aibanta shi wannan kafirci ne ƙarami ba babba ba to haka shi ma hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ayatul munafiki salasu idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana waɗannan duk wanda ka sifantu da shi to kana da munafunci karami in kana ƙarya kana da munafunci karami in kana yaudara kana da munafunci karami haka idan kana saba alƙawari to su yan bid'a kwata kwata ba su da wannan to shine abin da malam ke magana ana fa asbatu tab'id fil hukm sun tabbatar da siffantuwar wani sashi na hukunci ga mutum kuma banda ma hukunci kaza fil ismi haka ma sun tabbatar da siffantuwar mutum da wani sashi na suna zai iya mutum kafiri ne amma ba kafirci na koli ba zai iya mutum munafiki ne amma ba munafunci na koli ba irin suna abdullahi dan ubai sai ce fashassu lallai mutum yura ana ganin kari a hawa ba abin minan imani wani lokaci za a ga ya rike wani sashe na imani bai rike imanin duka ba wani lokaci kaga anan ya rike wani sashe na sunan imani duk sanda mutum ya sifantu da mutlaqul iman aslul iman ya zan babu al-imanul mufassal tare da shi babu al-imanul kamil tare da shi amma yana da aslul iman to wannan ya sifantu da wani sashi wani sashi na sunan imani kaga ba duka ba to anan ta fuskar hukunci shine mala yace falyu'ta bihi hukma zawil iman eh za a ba shi bihi a dalilin wannan sashe da yake da shi na imani hukuma sai a ba shi hukuncin zawil iman ma'abuta imani sai a ce shi ma yana daga cikin mumine saboda haka da mai asulul iman da wanda adda imanul mufassal da wanda adda imanul kamil dukkanin su muminai ne in ka ji ana maganar muminai kowannen su ya shiga da wanda ya sifantu da wani sashi da wanda ya haɗa rabi da wanda ya haɗa imanin duka duk sunansu muminai to wannan shine yan bid'a ba sai dare shi ba shine suka koyi yace wal tantabihi ka fadaku ka zama fadaki akan wannan mas'ala mai mahimmanci ce kware da gaske da yawa wasu sun sun zame akai a dalilin ta lahu thawabuhum bi qadri ma ma'a mu'aqaban bi qadri zambin sana'a to zai iya yiwa shine asulul iman tunda an ce mai aikata kabira ba zai zauna da al-imanul mufassal ba amma yana da al-imanu yana da imanun mutlaqul iman to shine ce ahlus sunna suka ce lahu yana da sawabuhum ladarsu ma'ana da mai al'imanul mutlaq da mai al'imanul kamil da mai mutlaqul iman kowa yana da ladar gwargwadon imaninsa ba daidaita ladan za a yi ba tunda matakin ya bambanta bi kadari ma ma'ahu kowa gwargwadon abin da tare da shi wanda adda asulul iman yana da ladar asulul iman wanda adda al-imanul mutlaq yana da ladar al-imanul mutlaq wanda adda al-imanul kamil al-mustahab yana da imanin cikakken imani ladan imani cikakke mu'aqaban bi qadri zambin sana kuma zai zama abin wa uquba bi kadari zambin gwargwadon zunubin da sana'a ya aikata eh mun ji ya sha giya mun ji ya yi zina mun ji ya yi sata mun ji ya yi kisan kai eh za a yi mai hukuma gwargwadon zunubin amma wannan ba zai sa a ce kuma shi ba mumini ba ne kwata-kwata akwai asulul iman tare da shi to wannan babi ne mai mahimmanci matukar gaske wala ya rauna an yi kaffara a hat min ahli ƙiblatin lirabbihi sajin kuma cikin aƙidu na ahli sunna wal jama'a wala ya rauna ba sa ganin an yi kaffara a hat a kafirtar da wani mutum min ahli ƙiblatin mutumin da yana daga cikin musulmi yana cikin masu fuskanta alƙibla sajat li rabbi wanda yana sujuda ga ubangijinsa to ahli sunna ba sa kafirta shi duk mutumin da adda aslul iman yana sallah duk abin da yayi in dai ba yana walwala aslul iman din nan ba to ba za a kafirta shi wannan shine aqida ta ahli sunna wal jamaa su kuma sun ce al-mu'tazila da al-khawarij suka ce a a a tafau la yanfa'u al-imanu ma al-ma'siyah haka sun kace duk imanin ka to indai kana sabo imanin bai da amfani bai da wani amfani aikin banza kake eh to ahli sunna ba su ba su kafirta mutumin da sun kaga yana sallah shine sajad ai sajada li rabbihi yana sallah domin ubangijinsa amma fa da sharadi eh don ka wani ya ce to ka gani shikenan don me ake cewa wani kafiri ne wani kaza kaza sai suka yace illa izartakaba ma yanqudu ma abrama min imanihi wa ajrama a inda ba su kafirta shi musulmi mai sallah shine illa izartakaba sai fa in ya aikata ma yankudu abin da ke walwale ma abarama abin da ya kyautata kulle shi min imanihi na imaninsa na asali akwai abubuwan da ke walwale asulin iman zai kulla babe su kutum a kansu kaza kaza kaza kaza kaza kaza yana roshi imani gaba daya to in ka ji ahlus sunna sun ce wani musulmi ne ba kafiri bane to ma'ana bai aikata abin da zai walwale asulin imani kun bambance? yawwa kina akwai inda mutum ko yana sallah ana iya cewa ya kafurta misali ya zo da abin da zai walwale sallah shine yace illa izartaka ba sai wa in ya hau ya aikata ma yanqudu abin da zai walwale ma abrama eh abin da ya kulle min imani na imaninsa wa ajrama kuma ya kasassaba ya yi babban laifi eh kila ya shirka ko ya kafirci ai da kai shirka yanzu akwai wani asulul iman babu wani asulul iman to kaga ana ahlus sunna wal jama'a tsakiya suke akwai waɗanda su duk abin da kai ba a kafirta ka eh duk abin da kai ba za a ce ma musulmi ba in dai ka ce la ilaha illallah kuma an ganka kana sallah wannan shine da yawa ra'ayin sufaye za ka yi suna cewa a to yanzu a kafirtar musulmi mai sallah subhanallah subhanallah wai don kana sallah ba za a kafirta ka ba a za a kafirta ka idan ka aikata abin da zai roshe sallah misali mutum na sallah kuma yana ɗaura layi mutum na sallah yana bokanci mutum na sallah yana tsafi mutum na sallah yana sujuda ga wani mutum na sallah yana roƙon wani Allah to wannan sallar sa aikin banza ce duk waɗanga abubuwa sun roshe masa asulin imani abin da yasa kaji an ce ahlus sunna ba sa kafirta mai sallah shine idan bai aikata abin da ya ruguza asulin imani amma don ya aikata abin da zai roshe masa al-imanul mufassal ko al-imanul kafil ba su kafirta shi kaga an tsaya tsakiya ko ba tsakiya ahlus sunna ba sa cikin al-khawarij da al-mu'tazila masu kafirta musulmi gaba ɗaya sannan ba su cikin 'yan sakaci waɗanda su da zaran kana shiga masallaci kana sallah to shikenan da zaran an ganka kana ce la ilaha illallah wai ko an ganka kana shirka shikenan kai musulmi ne sai sun ka dawo tsakiya eh wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata a gani tsakiya koyo shi ahlus sunna tsakiya su ba su wuce gona da iri kuma ba sa sakaci ahlul kaba'iri lahum shafa'a minan nabi yawma taqumu as-sa'a أهل الكبائر لهم شفاعة من النبي يوم تقوم الساعة to aqida ahlus sunna wal jamaa akan wa'anda suka mutu suna aikata miya gullai fufuka mali yace ahlul kaba'ir ma'abuta manya manyan laifuka lahum shafa'a eh za su samu ceto za su samu ceton annabawa minan nabi za su samu ceton manzo sallallahu alaihi wasallam yau matakumu sa'a ranar da kiyama za ta tsayu wannan raddi ne akan al-mu'tazila da al-khawarij eh raddi ake musu raddi ake musu domin sun ce mana to ai kun ce mai kabira yana yiwa ya shiga wuta amma wai bai dawama wuta ta yaya sai ka ce musu eh hadisai sun tabbata ayoyi ma sun tabbata kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece waɗanda suke da asulin iman ko da an saso ta saboda wani laifi da ya cancanta a saso ta amma ba za su dawama ba hum dakhiluna fil mashi'ati allati wa'adana biha mu'idun nash'ati su ahlul kaba'ir hum dakhiluna fil mashi'a in suka mutu a wurin ahlus sunna wal jama'a suna cikin karkashin ganin damar Allah sai sai yanda Allah ya da su sun haka cewa mai kabira zai shiga wata ba wai tabbas ba ne a'a yana yiwa idan mutum ya mutu yana zina yana shan giya yana kisa to akwai yiwuwa ya shiga wata kuma akwai yiwuwa ma ba zai shiga wata ba wanda ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa me dalili shi yasa aka ce fil mashi'ati ya cikin mashi'a kuma haka aya alqur'ani ta tabbatar inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika daga liman ya ce mashi'aki abinda Allah bai gafarta in an mutu ba a tuba ba shi ne shirka amma duk abinda ba shirka ba to ya gafiru amma fa liman ya sha to shi yasa ahli sunna wal jama'a suka ce duk abinda mutum ke yi in dai ba kafirci bane ko da bai tuba bayan mutu to yana karkashin ganin damar Allah kenan Allah ya ga dama shi yafe masa in ya ga dama kuma ya sa shi wuta saboda cancantar laifinsa to kar a baka labari ai ga wani ya kashe kai ne ka ce ai wuta yayi akwai yiwu Allah shi ya hiba eh wannan kenan gogon mutum ne an ce bai da aiki sai ta'addanci ko na zina ko na shaye-shaye a ce ma ya mutu ka ce ka wannan ai gashi ta ƙari duk lahin nan da ka gani cikin rahamar Allah Allah na iya yahi kai da ka ganin kanka mutumin kirki ne kuma ka mutu ka shiga wuta in yana can kiyama yana kallon ka cikin yana can cikin aljanna yana kallon ka yana ma yana ma dariya to shi yasa mu yi hattara ba a cewa mutum saboda laifi ne wai ba zai samu rahamar Allah ba wannan sai in kafirci Allah ne ya faɗa wa ya gafiru ka duba wa ma duna zalika ai ma duna shirki to wannan komai ya shiga duk laifin da zaka kirkiro in dai ba shirka bane Allah ya ce in ya ga dama zai yafi to ina ruwanka hmm allati wa'adana biha wannan mashi'a wadda Allah ya muna alƙawali da ita shine wanda wannan aya ta ambata mu'idun nash'ati wanda Allah shi ke mayar da halitta ya mayar da halitta yadda take a asali kowa yanzu in kowa da kowa ya mutu da za a mai sai yadda yake a asali annashi a shi ne a halitta ta farko da haka duk waɗanda suka mutu to ranar tashin kiyama Allah zai tayar da su ce sa zaka ji an ce kowa zai tashi ba kaciya ba sutura ba komai a jikin mutane eh wannan an mayar da ku alal asali kenan يعفو الإله عنهم إن وحدوا أو حسنات قد محت ما ألحدوا تو cikin dalilai da ke sa Allah shi gafarta ma masu sabo sabon da bai kai shirka ba to shine malam zai gaya mana na farko ya aful ilahu anhum in wahadu in sun kadaita Allah an samu asalin iman tare da su to Allah zai iya cewa kawai ayi aljanna da su wutan ma ya fasa a sasu tare da a rayuwarsa kila ya shekara arba'in yana ta'addanci kuma bai tuba ba amma saboda wannan tushen imani wannan asalin iman din da aka gaye sai Allah ya ce kar a sashi wuta gaba ɗaya ma an yafe masa wanda dalili na farko kenan da yasa ahli sunna wal jama'a suka ce ba kowane sahibul kabira ba da yan mutu bai tuba ba Allah zai sa shi wuta akwai afuwar Allah ba ceto ba ku haka kawai Allah ya ce ya yahe ni kamar da mutum zai malahi ka ce ka yahe ni to wani zai zo ya ce ba ta yi ba ta yi na an kawo laifi to bale Allah subhanahu wa ta'ala au in ko babu wannan ko kuma hasanatun yana da wasu kyawawan ayyuka kila mutum ne mai yawan sadaka mutum ne mai taimaka ma marayu da miskinai mutum ne mai yawan ambaton Allah duk da tabargazarsa ba mutum ne mai kyautata wa iyayensa to sai waɗannan kyawawan mahatma alhadu sai su goge duk abin da suka aikata na sabu da innal hasanati yuzhibna sayyi'ati zalika zikra lil zakirin to in ba a samu wancan ba ana samun wannan to kaji dalilin da zai sa wani zai mutu cikin sabon Allah amma kai sai sai a kai shi aljanna to dan kaga mutum ya mutu akan sa ko da cikin sabo mutum ya mutu kai hatta irin wayan da za a rufe a ce an ga kabarin su na kama da wuta ba shi ka nuna cewa yan wuta ne kai tsaye ba zai yi wa wannan wutar Allah ya fitar da ita ne litakuna aya ga wayanda an rayu kawai Allah ya yi ne don wa'azi ba wai don a nuna muku makomar wanda ya mutu din ba a'a don a yi muku wa'azi ku ni ko a ce maka an zo tonon kabari duk inda an ka tona a gabacin zai wannan duk yana iya yiwa Allah yana yin haka ne domin wa'azi gare ku ku da an rayu ba wai shi ba yana yiwa akwai wani abu da mutanen ke yi wanda shi Allah baya su amma muddin ba a tabbatar da mutum ya mutu akan shirka ba da ba za a ce ya dan wuta bane ko dole sai ya shiga wuta in babu wannan ga na uku aw bi masa'iba wa kullun wa kullu zalika min mahabi fadli rabbina tabaraka in ma ba a samu afuwar rahmani ba ba a samu alhassanat ba wa'inda za su kawar da asayi'at sha'aubi masa'iba ko kuma yana da musibu da an ka jarabe shi da su kusa akwai waɗanda za ka ga rayuwarsu gaba ɗaya musiba ce gaba ɗaya ibtila'i in wannan matsala ta hito ta ƙare wata wani ma har ya muna na zato ga Allah wai ko wai ko Allah na so na wai duk an kai jaraba sai na faɗi duk an kai neman abu kaza ba na samu ina yawan rashin lafiya ina kaza ina kaza ina yawan haɗuwa da jarrabobi yau in yi gobara gobe in yi kaza gobe in haɗu da 'yan fashi to wani sai kaga yana tuhuma ubangiji wai anya Allah na so na to wannan ba shi ke nuna alama Allah bai san mutum bal ma wasu hadisai sun tabbatar da cewa man yuridullahu bihi khairan yusib minhu in Allah yana nufin alkhairi da bawa to sai ya dinga turo mai bala'i to wannan jarabobin da kake gani da ibtila'at in dai akwai imani to alkhairi ne don duk sanda haga musiba kanka to ka kaddara ko dai kaya wani laifi Allah yana son ka tuba sai ya jarabe ka da wannan bala'i ko kuma akwai wani laifi da ka yi wataƙila kai hankalinka ma bai kai gare shi ba sai Allah ya jarabe ka da bala'i don ya goge wancan laifi bai son ya kama ka da shi ko kuma yana son ya an je kiyama a yi amfani da waɗannan masa'ib ɗin waɗannan ibtila'at ɗin sai su goge miyagun ayyuka sai a yi aljanna da kai da musiba abinda kawai in ka ga musiba ka roƙi Allah ya baka ikon ka cai don jarrabawa ce ba ya koma za ka yi kai ta kuka ba kana raba kuɗi a yi mai addu'a ina da matsaloli eh ko ba haka wasu ke ba wai kuɗi suke raba a yi musu addu'a ai jarrabawa alkhairi ce in dai kai mumini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mumini inna amrahu kullahu lahu khair dukkanin al'amarin mumini alkhairi ne gare shi in asabahu khairun ko sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu a gani abin da ake so kai kai hakuri ka tarbe ka yarda da kaddara Allah ka yarda da hukuncin Allah haka Allah ya kaddara to shine ko a karkare zunubai bi masa'iba a dalilin musibu wa kullu zalika dukkanin wa'annan ababen da aka ambata min mahabi fadli rabbina yana daga cikin tsintsar falalar mahalicinmu tabaraka wanda albarkatunsa sun yawaita to kaji dalili guda uku ya kawo mana wa man yu'aqabu bi dhanbin fa'ila waqtin mu'ayyanin bila khuldin tala wanda ko bai samu wadanga akwai yo kuma duk wadanga abubuwa mutum bai same su ba bai samu rahamar Allah ba afwallahi na rangwamen Allah sannan bai da wasu alhasanat da za su iya goge a sayyat sannan kuma bai da musibu ba a jarrabai da bala'o'i ba to a dalilin haka sai Allah ya ce a yi wuta da shi shine wa man yu'aqabu duk wanda aka wa uquba bi zambi a dalilin wani zunubi to fa ila waqatin in dai akwai imani to ka sani wannan uquba zuwa wani lokaci ne muayyanin kuma lokacin na ayyananne ne a wurin Allah eh shi Allah ya ayyana lokacin da wannan uquba za ta tsaya a fudda shi ayi aljanna da shi bila khuldin tala ba tare da dawwama da za ta biyo baya ba shi ne ma'anar tala ma'ana ba wata dawwama da za ta biyo bayan shigar da shi wuta din ba zai dawwama ba ma'abuci laifi bai dawwama bai dawwama a wuta sai dai in laifin nan shirka ne ko kafirci wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a duk wanda kaga ya kauce ma wannan to ya ya dauko ra'ayi ne ya ɗauko tunane ne na alkhawariju dawa da almu'tazila tunan za mu dakata insha Allah wani sati za mu tashi akan hukunci akan ahalul qibla eh ya ake wa musulmi hukunci idan aka ga ya aikata wani abu ko da kafirci dan zai iya wani lokaci musulmi ya aikata kafirci eh shi abin da ya kafirci tun za mu hukunta wannan kafircin a kansa? eh ko koyaya tuwala zai kawo mana abubuwa da ƙa'idodi da makamantansu insha Allah waɗanda kuma za su za su amfane mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh